العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis daren juma'a yau muna biyu ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa madina shekara 1447 wanda kuma ya dace da yau 19 ne ga watan biyu hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka ya ba mu lafiya da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukanmu gaba ɗaya musamman wuraren da ake fama da insecurity a arewacin Najeriya. Idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a jiya afuwan. A sabar tafsirin laraba ko? Allahumma amin. Tafsirin sati-sati. in ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen muna cikin aya ta 21 ne ko arama za mu tashi kuma insha Allah akan wannan aya kafin na akwai tambaya guda ɗaya a kafin tambaya akwai waɗanda suka ci tambaya dangane da inda ake sauraron wannan karatu da ake yi a gidajen rediyo akwai gidan rediyon gmc a gidan rediyon jihar gombe kenan kamar yadda aka saba duk shekara su suna sawa ne karfe shida na safi bayan sallan asuba kenan karfe shida zuwa karfe bakwai sai kuma jewel fm su kuma karfe goma na safe zuwa karfe 11 insha Allahu abin da ya shafi waɗannan kenan sai kuma akwai gidan tibin hausa bakwai a su kuma suna sa shi ne karfe biyar na yamma karfe biyar zuwa karfe shida insha Allahu kawasen tv ne ba su fara sawa ba saboda waɗansu 'yan matsaloli da aka samu amma waɗannan tun a jiya suka fara already kamar su gidan tibin hausa bakwai tun jiya suka fara salaccen da muka yi a masallacin profeso abubakar talle wanda kuma karatun jiya sun saka shi yau karfe biyar zuwa karfe shida wabillahi tofik a bayan nan kuma tambayan da na ce akwai wani ne rubuto tun daga jamhuriyar nijar ya turo ta hanyar a sako na whatsapp yake cewa sun yi sallan asham jiya a masallaci shi ya ga abin da bai taba gani bai sai shiga rudani limamin nasu ya yi karatu ne a asirce a ɓoye aka yi karatun gaba ɗaya a rama sallan asham da asham da shafa'i da witiri duka an yi kabbara ka ji shiru kawai aka aiza aka ji a rama to hakikatul amri dangane da wannan matsalan abinda malaman musulunci suka ce game da abin da ya shafi sallan asham da tahajjud da kiyamun laili gaba daya tarawih kamar yadda ake kiranta da kiyamun ramadan abinda aka ruwaito daga magabata shine ana bayyana karatun ta ne annabi ya ja sallah alaihi salatu wassalam na asham na waɗansu kwanaki a wanda ya daina bisa wani dalili da dalilin ya kau sahabai suka ci gaba da yi Allah ƙara musu yadda to tun daga lokacin waɗanda suka ja sallan tarawihi lokacin Umar dan Khattab a kuma masallacin Annabi sallallahu alaihi sallama bayyana karatu suke haka aka ruwaito daga magabata aka zaga duk duniya kuma har yau haka ake kuma akwai nishadi wajen jin karatun Qur'anin ma zai rage maka gajiya kuma jin Qur'anin kanshi ma lada ne ina fata an gane to abinda shi limamin yayi yayi khilaful aula ya yi abin da ba haka ake so ba amma ba za a ce kuma sallan ba ta yi ba sallan su ta yi amma lalle abin da ya fi dacewa da koyarwar magabata na kwarai shi ne bayyana karatu ake ina fata an gane kuma abin da ake so kullum a yi koyi da magabata na kwarai ba kai kai abin da kake so ba ka ga ma mun masu shiga rudani ka ka ruda su kenan kuma ba a so ka ruda mabiyanka a takaice dai malam liman sai a gyara a bayyana karatu ya fi lada jin karatun da suke su ma lada suke samu Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu za mu tashi kan aya ta 21 cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wala hawla wala quwwata illa billah wa bihi nasta'in na'am bismillahir rahmanir rahim أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a mai takhazu alihatan min al'ard wannan amɗin harafi ne na istifham amma suna ce mishi istifhamul inkari tambaya ce amma ta inkari ba amsa ake nema ba kawai inkarin abun ake Allah ya ce ko dai sun riƙe waɗansu alloli ne a ban ƙasa humin shirun shin waɗannan allolin su ne suke halitta amsan shine su ne suke tada matattu amsan ita ce ba su suke tada matattu ba malamai suka ce a nan abinda allah ke nufi shine duk wanda za a rike shi a matsayin abin bauta ya zamto yana da ikon tada wanda ya rasu ke sa hatta annabi isa alaihi salatu wassalam daga cikin mu'jiza da allah ya bashi yana tada wanda ya rasu amma sai ce wa uhil mauta bi idnillahi ina tada matacce ne fa da izinin allah ba wai ni daga wurina bane ba kaga sai ya kore ikon abin daga hannun shi kuma haka ne yana tayarwa ne bi izinin lahi saboda kowane annabi da akwai abin da yake zuwa da shi na mu'jiza to shi annabi isa yana tada matacce ne bi izinin lahi da izinin allah to duk wanda za a bautawa ya tada wanda ya rasu da ikon shi ba tare da allah ne ba shi izini ba to duk wanda aka rika a matsayin abun bauta wannan abun mutum ne mala'ika ne aljani ne ko menene shi an riki shirme shi ne ma'anan abin da ayan take nunawa shi da kanshi bai da iko amfanar da kanshi balle kuma ya amfanar da wani duk wanda za ka riƙe a matsayin abin bauta ba zai yi amfanar da kai ba shi yasa in ka duba yana daga cikin ƙarshen rashin hankali ka zo kana bauta wa gunki abin da za ka kawo masa duka ba zai iya karewa ba haka ne ko ba haka ba shi yasa na sha ba ku kissan wani daga cikin sahabbai da ya musulunta yake ba da labarin zamanin jahiliya ya ce babu wanda gunkin shi ya amfani sa irin shi ya ce duk wanda yake bautan gunki ya ce babu wanda ya ci amfanin gunkin kamar shi to kaga sai ka ɗauka gunkin ya mishi wani amfani ne irin wanda allah ke ɗan adam ya ce kowa na da gunkin shi akwai mai gunki na itace akwai wanda ya sassaƙa da dutse akwai wanda ya nashi da ƙarfe shi gunkinsa sai ya sassaƙa shi da ainihin dabino dabino ya daka ya kwaɓa ya sa zuma sai ya gina wannan gunkin nasa da shi ya ce kullum yana bauta mishi ya ce wata rai ya tashi tafiya ya sa gunki a jaka ya tafi da shi a cikin dokar dajin yunwa ta kama shi ya ce ya nemi abin da zai ci ya rasa ya ce kuma ya tabbatar in bai ci abinci ba zai iya mutuwa don cikin sahara ne ya ce ya fito da gunkin shi a cikin jaka ya durkusa ya ba shi haƙuri Allahumma amin ya ce ya ɓantari wani ɓangare ya take cikin shi ya mai da ragowa cikin jaka ci gaba da tafiya to shi ne ke cewa bai tabbatar da gunki shirme ba ne bayan ya musulunta ita amma dai shi kan nashi ya amfane shi a ranar da ake yunwa awu da amin fiye min zimas gabatin to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce lauka na fihi ma'alihatun inda akwai waɗansu alloli a cikin sama ko ƙasa wanda ba Allah na gaskiya ba la fasadata da sama da ƙasan sun rubuci da sun lalace domin ka'ida shine in aka samu shugabanni guda biyu dole akwai gasa haka na ko haka ba dole akwai takara to inda a ce akwai wani Allah wanda ba Allahul wahidul qaharu ba a cikin sama ko a ƙasa da an samu matsala la fasadata da sama da ƙasan sun ruguje don wataran wani allah so yake a yi zafi wani allah so yake a yi sanyi wani allah a lokacin da yake so a yi ruwan sama wani allah ba haka yake so ba a lokacin da wani allah zai sa a ɗauki ran wani wani zai ce ba za a ɗauki ran shi ba za a samu rikici ko ba za a samu ba za a samu shi sa ka duba duk kasashen da suke rikici da juna galibi wajen nuna ikon mallaka ne duk rikicin da ake da amurka da wasu kasashe ita ta nuna ita ce super power duk abin da ake da rasha ita ma ta nuna har yanzu ba tana nan da ranta ba ta mutu ba su ma te kuma ta farfado duk abin da china suke kokari suke su masu zama wani abu a duniya to kaga ana samun takun saka saboda kowa na son shugabanci shi yasa a ƙasa ba za a samu shugaban ƙasa guda biyu ba da biyu lai da kile kan shugaban ƙasa ka kama shi akai har ya mutu a hannun gwamnati saboda ba a sarki biyu a gari da ina fata an gane duk garin da aka ce ga sarakuna guda biyu ɗaya na gaskiya ne ɗaya na ƙarya ko a ina ne kuma duk inda ake da sarki biyu to ɗaya na gaskiya ne ɗaya na ƙarya Allahumma amin saboda abin da yake a constitution din Najeriya doka har a Supreme Court abin da ka tabbatar shine gwamna ke da ikon nada sarki gwamna ke da ikon sauke sarki matukar sarki ya sauke ka ka sauku matukar gwamna ya sauke sarki ya sauku idan gwamna ya nada sabon sarki shine sarki ko ka yadda ko karka da haka abin yake ina fata an gane kamar ta da rikicin siyasa haka abun yake a constitution yasa kotun ma ba za a je ba ƙarya ce kawai da za a je supreme court abin da za su ce kenan sarkin muri abin da ya tabbatar da shi a sarauta kenan supreme court ta ce shugaban kasa ba shi da magana akan sarki a hannun gwamna yake kun fahimci wani abin da kyau to shi yasa sarki ɗaya ne a wannan garin ko a yadda ko ba a yadda ba eh ba kamfen ake mishi ba ba masu a ɓata abin ne haka abin yake a bar abu a yanda yake shi wancan da ya cire don me aka ce ya ciro kai da aka cire ka mayin sarki don me kai baka ciro ba ina fata kun gane kuma wanda ya dage ma sai an bashi da karfi ma kara bashi haka yake a musulunci wanda ya ce sai ya shugabance ku dole ta musulunci ma kara bashi sadaka sarki ɗaya ne a kowane gari gwamna ɗaya ne a kowane gari shugaban ƙasa ɗaya ne a kowane ƙasa haka abu ne kina fata an gane to haka Allah ma shi kadai ne a sama da ƙasa babu wani Allah wanda ba shi ba wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahu shine ilahu a sama shine ilahu a ƙasa ina fata an gane to sai Allah ce law kana fihi ma alihatun illa Allah inda akwai wani ilahu a sama wanda ba Allah ba akwai wani ilahu a ƙasa wanda ba Allah ba la fasadata da sama da ƙasar nan su rushe sai ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi ubangijin al'arshi ba mai wannan sunan wanda ba shi ba domin ita al'arshi ita ce kaman ka ce domin akwai alkursiyu akwai kuma al'arshi kowane ɗaya daga ciki ya fi sama da ƙasa gaba ɗaya idan ka ɗauki samman bakwai da ƙasan bakwai ka wurga su akan kursiyu kaman ka wurga ƙwandala ne a cikin sahara kisa Allah ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard kursiyun shi ta mamaye sama da ƙasa ta yalwace su ta fi su girma to ita kuma kursiyun ka dauke ta ga wurga ta a al'arshi kaman ka wurga kwandala ne a dokan daji kisa shi kadai ne rabbul arshi kisa ce rabbul arshil karim rabbul arshil azim a cikin alqur'ani mai girma to rabbul arshi amma yasifun ya tsarkaka dangane da abin da ake siffanta Allah da shi subhanahu wa ta'ala ya ce mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum ala ba'din subhanallahi sai ce me amma ya sifun yake cewa mattakhazallahu min waladin Allah bai riki ba wa ma kana ma'ahu min ila babu wani ilahu kuma tare da shi shi kadai ne ya ce idan inda a ce a kone ilahu wanda ba shi ba la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane ilahu zai tafi da abin da ya halitta ne wanda ya ce ni na halicci kaza wanda ya ce ni na halicci kaza su yi ta rigima ya ce wala ala ba'dhum ala ba'd da kuma wasu ilahun sun yi rinjaye akan wasu ilahu amma ƙarya ce babu ya ce subhanallahi amma yasifun Allah ya tsarkaka dangane da abin da ake siffanta shi da shi subhanallahi rabbil arshi amma yasifun subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira kisa ce lam yalid wa lam yulad kaga qul huwallahu ahad tana da abun mamaki daga cikin abun mamakin ta dan sunanta ma suratul ikhlas sura ce ta ikhlas kadaice Allah da komai sai ce qul huwallahu ahad ka ce Allah shi kaɗai ne tallin tal shine ma'ana ahad bai ce qul huwallahu wahidun ba me wahid daya me ahad daya amma shi wahid kirgi ake da shi in ka ce wahid isna salasa ina fata an gane amma ahadun ba wanda ke bin shi a baya shi kadai ne shi ne karkace allah ɗaya ne a allah shi kadai ne tallin tal daya daya allahumma amin to ka'idan shi ne da ya ce ahadun ya ce allahu samadu kuma shi ne allahu shi ne as-samadu ka san as-samadu wanda halittu gaba ɗaya kaf suke komawa gare shi da bukatunsu shine as-samadu kaf da mala'iku da aljanu da mutane da dabbobi da duwatsu da tsirrai da komai suna komawa ne zuwa gare shi as-samadu wanda ke jin yunwa wurin shi zai koma mai neman lafiya wurin shi zai koma mai neman aure wurin shi zai koma mai neman aihuwa duk wata damuwa wurin shi ake koma as-samadu kenan idan abu ya gagare likita a ce a koma addu'a haka da kuma haka ba likita da kan shi ce wannan amai da shi gida a ta addu'a an kore basiran shi kenan an goge wa likita hadda sai ce a koma ga Allah shi ne a sama din kenan ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba to idan ka fahimci wannan za ka gane lalle Allah shi ne Allahu ba yanda za a ce wai wanda ya halicci wannan duniyan ba shi zai tsara abin da za a yi ba sai ce la yus'alu amma yaf'al shi Allah ba a tambayin shi dangane da abin da yake aikatawa wahum yus'alun su mutane su ake tambaya me suka yi shi yasa ake cewa wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah shi yake hukuncin da babu apil duk wani hukunci da aka yi shi da kanshi alƙalin sai ya ce an ba kwana arba'in ka yi apil ko sati biyu ko abin da ya disadin to amma shi Allah shi hukuncin shi la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab to sai ce la yus'alu amma yaf'al ba a tambayan Allah dangane da abin da yake aikatawa wa hum yus'alun su mutane su ne abin tambaya halittu su su ne abin tambaya subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mi am ittakhadhu min dunihi aliha قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يتي أم اتخذوا من دونه آلهة شن mutanen sun riƙe wani abin bauta ne wanda ba Allah ba idan haka ne ƙul ka ce da su hatu burhanakum ku kawo hujjojinku akwai wani abu da malamai suke faɗa game da ƙur'ani sai ga ana cewa ƙul ka ce kaza yanzu ka ɗauki ƙul huwallahu ahad ƙul a'udhu bi rabbil falaq ƙul a'udhu bi rabbin nas ai kaga in a tunanin ɗan adam ne sai ya ce wannan ƙul ɗin ba buƙatar sai an faɗe ta dan annabi ake wa umarni ka ce kaza haka ne ko ba haka ba da kamata ka ce Allahu ahadun Allahu samadu haka na a'udhu bi rabbil falaq a'udhu bi rabbin nas ban gane ko kun gane ba shi yasa kaga zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba za ka ce ba kula a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin ka ce abu kaza to kamata ka fara fada daga inda aka ce ka fada din yanzu idan misali sai wannan ya tambaye ni gashi na a gabana sai ce da ni karfe nawa sai ni ce da shi karfe tara da rabi misali shi sai ya ce da ya tambaye ni karfe nawa shi ma tambayinsa aka yi sai ni ce ka ce karfe tara da rabi da zai ba da amsa sai ce ka ce karfe tara da rabi ya zama gwaranci ko bai zama ba a sai ce karfe tara da rabi shikenan amma in ya ce ka ce karfe tara da rabi ya maimaita irin abin da na faɗa ya zama gwaranci kenan kun kwanci abin da kyau to shi yasa aka samu wani mulhidi yake faɗa yake cewa duk inda kule yake a ƙur'ani kamata a cire shi a faɗi gaban kawai kullum ba sai an faɗe shi ba to kun san amsan da aka bashi abu ɗaya ya manta shi ƙur'ani maganan Allah ne subhanahu wata'ala abinda zai tabbatar maka maganan Allah ne ko harafi ne ba a canjawa a lokacin da Allah ya ce da mala'ika jibrilu qul huwallahu ahad a ga yau annabi haka to shi idan ya zo harafi ɗaya ba zai canja ba ina fata an gane zai faɗi abin da Allah ya faɗa ne ka ce qul huwallahu ahad hakanan ka ce a'udhu bi rabbin nas saboda Allah ne ce ka ce to hatta ka ce din ma ba za a cire shi ba zai zama complete magana Allah din kenan shine bambancin magana Allah da magana wanda ba Allah ba duk abin da ya faɗa ko harafi ɗaya ba a canzawa yasa qul hatu burhanakum ka ce ku kawo hujjojinku ba za ka ce ba ku kawo hujjojinku ka faɗe shi yanda ya zo a Qur'ani ba a canja shi kalamun lahidin kenan sai ce kulka ce da su hatu burhanakum ku kawo hujjojinku haza zikiru man ma'iya wannan shine zikirin waɗanda suke tare da ni alqur'ani shine zikirin duk wanda yake tare da manzon Allah alaihi salatu wassalam wa zikiru man qabli kuma wannan shine zikirin annaban da suka gabace ni ma'anan wannan maganan da na zo nake magana a bautawa Allah shi kadai kar a yi shirka kar a yi kaza kar a yi kaza hadha zikiru man ma'iya wannan shine qur'anin waɗanda suke tare da ni shine wa'azin duk wanda ke tare da ni wa zikiru man qabli haka duk wani annabi da ya wuce shi ma irin abin da ya faɗa kenan a bauta wa Allah shi kaɗai kar a canja shine ma'ana hadha zikiru man ma'iya wa zikiru man qabli Allah ce bal bari ma dai aktharuhum mafi yawan mutane la ya'lamuna al-haqqa ba sa fahimtar gaskiya ba sa sanin gaskiya fahim mu'ridun saboda haka suke karkacewa gaskiyan ba sa bin ita ainihin gaskiya din wato lokacin da ka san girman Allah a lokacin za ka fi jin tsoron shi me yasa mala'iku suke tsananin tsoron Allah saboda sun san girman Allah din suna ganin abin da ba ma gani kun fahimci wani abin da kyau amma mu ba da kanmu fa akwai abin da ya ishe mu mu gani mu san girman Allah din in ka kalli zuwan dare da rana kaɗai ya shekar san girman Allah ka kalli ɗaukan ciki da haihuwa da girman yaro ya isa ka san Allah abin tsoro ne duk ƙaryan mutum ko shi ne sakataren makaryata Allahumma amin bai isa ba ya ce a koren da ina zaune sai na ɗana ya ƙara tsayi akwai da zai wannan magana sai dai ka hoga yana girma kai da kanka baka taɓa cewa ka jiran da ka ƙara tsayi ba ka ce ranar ina zaune sai na ji na dan zur sai da aji ka in ana jin kunyan ka shiru ina fata gane to kaga wannan ba karamin abun mamaki ba ne ba zai ƙara cewa ka san Allah abun tsoro ne haka lokacin da mutum ke ramewa ba zai taɓa jin yana ra yana cewa ne faka rame ko kuma kaga kayanka sun maka yawa haka idan kana kiba ba za ka taɓa jin lokacin da kake budewa ba to duk wannan ya kamata ka san Allah abun tsoro ne shi yake tsara abubuwa yadda kuma ya wuce tunanin mai tunani to mala'iku sun ga wuta sun ga aljanna suna zirga-zirga tsakanin sama da ƙasa sun san Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya ce wa ma arsalna min qablika min rasuli Allah na magana da manzon shi alaihi salatu wassalam yace ba mu aiko wani manzo ba kafin kai wa ma arsalna min qablika min rasulin kafin kai ba mu aiko wani manzo ba daga cikin manzanni illa nuhi ilaihi face mun yi wahayi zuwa gare shi annahu yanda al'amarin yake la ilaha illa ana ba abun bauta bisa ga cancanta sai ni fa'abuduni da haka ku bauta mini duk wani annabin da ya zo a tarihin annabawa kaf da'awansu iri ɗaya ne la ilaha illa ana fa'abudun ba abun bauta bisa ga cancanta sai ni don haka ku bauta mini yasa Allah ke ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum yace Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna duka la ilaha illallah shi yasa la ilaha illa ana na ai ma'anar shi la ilaha illallah shi yasa annabi Musa Allah ya ce da shi innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri cha ba abun bota bisa ka cancanta sai ni dan haka ka bauta mini yace inna ma ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma ba abin bauta bisa ka cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ilaha illa huwal azizul hakim fa in tawallau fa qul hasbi Allahu la ilaha illa huwa duka wannan kalmar shahada din kenan Allah shi kadai za a bautawa ba a hada shi da kowa a wurin ibada ya ce ma fa in lam yasjibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allahi wa an la ilaha illa huwa fa la antum muslimuna cewa idan ma ba su amsa kiran naku ba to fa ku sani ƙur'anin na an saukar da shi ne da ilimin Allah ba abin bauta bisa ka cancanta sai Allah fa hal antum muslimuna shin za ku miƙa wuya ku musulunta amsa shi ne Allah mun miƙa wuya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin ƙur'ani a wurare daban-daban ca babu wani annabin da ya aiko face ya zo da tauhidi su annabawa a wajen tauhidi uwa ɗaya uba ɗaya suke babu wani annabin da ya zo da wani tauhidi daban wanda ba irin na annabin da ya wuce ba tun daga kan annabi adam da manzo annabi nuhu shine manzo na farko a ban ƙasa har zuwa kan annabi muhammad alaihim abdullu salatu wa atammu taslim dukkansu da'awansu na tauhidi kwaya ɗaya ne a bauta wa allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa inda suke shan bamban shine a wajen shari'a za ka samu irin sallan wancan annabi ba shine irin wannan ba azumin wannan annabin ba shine irin na wancan ba dokoki ne suke shan bamban amma wurin tauhidi tauhidin su iri ɗaya ne to idan ka fahimci wannan sai ka gane tun da Allah halicci dan adam a ban ƙasa kuma har a tashi duniya tauhidi ba zai canza ba duk wanda ya zo ya canza shi a yau to sai dai a ji shi kawai amma bai kamata a biye mishi ba kuma dole a ce abin da ya nan ba daidai ba ne ba yanzu kwanan nan wani malami da ya rasu kwanan nan cikin watan sha'aban da ya kare abun takaici shine in ka ga yadda aka yi wa kabarin shi da na gani shekaran jiya abun abun tsoro an zo an zauna kuma ana ta zikiri an kewaye kabarin kwata-kwata 'yan satuttuka ne da rasuwan shi to kaga ire-iren waɗannan abubuwan dole ne a faɗa don mutane su san ba daidai ba ne ba babu wani annabi fa addu'a ya yi ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ya Allah karka sa kabari na ya zama gunkin da za a dinga bauta mishi shi yasa Allah ba kabarin annabi kariya matakan tsaron da aka dauka duk wani hoto da ka gani a duniya ba dan gaya muku aka ce maka ga hoton kabarin annabi wallahi kariya ne hoton duk wani hoton da kake gani a social media ai ta salati wallahi ba kabarin annabi bane babu wanda ya san hoton kabarin annabi ba wanda ke shiga wannan wurin sama da shekaru ɗarruka ba a shiga wannan wurin kusan wannan abin da kyau duk gine-ginen da ake da gyaran da ake na masallaci wannan wurin ba a bude shi shi sa a ɗauko hoton ƙarya a ce ga kabarin annabi ka gana ta salati har ana hawaye kun banci wani abin da kyau kabarin annabi babu wanda ya sanya wurin yake wato matakan da aka ɗauka na ba shi kariya ya wuce inda kake tsammani shi yasa da ka je ma za ka yi shirka ana yalla wuce nan ba a shirka duk wani addu'a manzan Allah ne ai akwai wani ya ce da ni wani amini na ne muna shiri da shi kwarai da gaske ya ce malam mu gode wa Allah da kabarin annabi ba a hannunmu yake ba shi yake fara wai Allah bai ba da mulkin kasan a hannun mutanenmu ba in ji shi ina fata an gane yawwa abokina ne amma yawwa sai na ce da shi saboda me sai ce wallahi da kabarin annabi ba a hannun wahabiyawa yake ba da shirkan da za a wurin nan sai Allah ne sani wani ba zai salla ba can zai tare ta ibadan shi ya ce amma Allah sai kwace shi a hannu mai ba wahabiyawa ba wa annabi kariya na ce ita ce a gidan gaskiya kenan ya ce a ajiye wannan magana ko ba ya tabbatar da bautan kabarin da ake ba daidai ba ne ba ya ce wallahi shirka ne malam mun sani kawai dai ana dan Allah ya kiyaye wa ma arsalna min rasulin babu wani annabi da muka aiko in ji Allah subhanahu wa ta'ala face wannan annabin ya zo da kalma guda ɗaya ita ce a kaɗai ta Allah da tauhidi shi yasa annabi dinga faɗa cikin hadisai daban-daban hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah ƙara masa yadda annabi yake faɗa yake cewa khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah yace mafi alkhairin abinda ni na faɗa da duk wani annabin da ya gabace ni annaban da suka wuce kafin ni na zo shine la ilaha illallah ita ce khairu ma qultu kaga tauhidi din kenan la ilaha illallah ya sake faɗa cikin wani hadisi yake cewa imani yana da rassa bid'un wa sittuna shu'ba har 60 da wani abu ya ce abdaluha la ilaha illallah mafi falalan imani kaf shine faɗin la ilaha illallah kuma ita ce kalman da take ba mutum kariya ko da akwai gwamnatin musulunci kana faɗanta ka yi escape ko yaƙi ake ko yaƙi ake wani daga cikin sahabbai ya tambayi annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulallahi yanzu idan ana yaƙi hadisi yana cikin bukhari ya ce ni da wani wanda ba musulmi ba muna yakan juna ya kai min sara na kai min hisara ya ce sai takwabin shi ya faɗi kaga ya samu matsala kenan takwabin na faɗuwa sai kalmar shahada ya ce kana ga zan kai masa sara ya ce ina in ka kashe ka kashe musulmi shi kenan ya sha furta wannan kalman ta kiyaye jinin shi da ainihin dukiyar shi da ma mutuncin shi to ka san girman da kalmar ta shahada ke da shi kenan shi yasa wani sahabi fa a bisa kuskure a filin yaƙi da ya ritsa wani kafuri da yake kashe musulmai kawai sai kalmar shahada ya ce ƙarya kake sai ya sare shi sai ya kashe shi da aka gaya wa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ya za ka yi da la ilaha illallah in ta zoron tashin kiyama wannan kalmar da ya furta a gaban allah mai zaka ce ya ce ya faɗa ne fa saboda tsoron takobin da ke hannuna ya ce ka fasa zuciyar shi ka gani ne a shaƙaƙta ƙalbahu ka fasa zuciyar shi kaga cewa ƙarya yake to musan girman da kalmatu shahada ke da shi kenan to amma ita kalmatu shahada yan uwa ba furta ta a baki ba tana buƙatan ababe har guda takwas kamar da magabata suka faɗa na farko akwai ka san me kake faɗa al'ilmu kenan wal yaqinu kuma ka yadda da abin da kake faɗa bayan ka faɗa a baki ka kudirce kuma a zuciya kana da yaƙini ba ka shakku haka abin yake shi yasa kwanan nan akwai wani sanata a najeriya da ya wasu kalamai wanda wannan kalaman in banda za ka ba shi uziri na jahilci zai iya fidda mutum a musulunci ya ce wai su familinsu suna da wayo da very smart kalman da ya amfani da shi kenan ya ce akwai musulmai akwai kiristoci because they are very smart sun raba kafa ne yace idan aka je can mu ne da gaskiya sai mu ceci waɗancan in kuma su ne da gaskiya sai su taimaka mana wallahi kuma a taro ya faɗa in public ba wai ya faɗa ne a ɓoye ba a taro yana raba faletin na christmas a jihar shi daga cikin jihohin north east to kaga wannan bashi da yaki ne akan kalmatin shahada kenan akwai bukatan malamai da ke kusa da shi je su karantar da shi to wajibi ne zamo kana da ikhlasi duk wanda ya ce wai wallahi lalume muke a cikin duhu ba musulmin Allah bane ba na rantse da Allah ba lalume muke ba akan tabbas muke ɗari bisa ɗari wallahi mu muke kan gaskiya duk lokacin da kake shakkan faɗa wannan musuluncin ka bai cika ba ba a musulunci da shakka wal qabul ka kuma karbi abun ka sallama wa sallimu taslima kada ya zama takura maka akai ba dan kana so ba wal inqiyad kuma ya zanto duk abin da kalman ta ce kana binta in ta ce a gabar kai gabar in ta ce a yamma kai yamma in ta ce a zauna ka zauna in ta ce a yi sauri kai sauri in ta ce a yi gudu kai fita a guje in ta ce a tsaya kuma ka tsaya shine ka nika wuya kawai baka da ta cewa sai abin da kalmar ta gaya maka la ilaha illallah ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah muhammadun rasulullahi ba za ka yi bautan ba sai yadda annabi ya ce a yi ina fata an gane kai baka da ta cewa kai makaho ne mu makafi ne ɗin da aka faɗa wani ɗan siyasa annabi ya kamata a gaya ina fata kun gane kafar ka kafar mu annabi kun fahimci wani abin da kyau wannan shine ka'ida to ita ce asalin kalmatu shahada sannan wasidiku ka gaskata wal ikhlas da kuma ikhlasi wal mahabbatu ya zama kuma kana son abun a cikin ranka shine ainihin alhakami ya faɗe su a cikin baiti a cikin almanzuma sullamar usul ya ce al'ilmu wal yaƙinu wal ƙabulu ya ce wal inƙiyadi fadri ma a ƙulu ya ce fasidiku wal ikhlasu wal mahabbatu wa faƙaƙa Allahu lima a habbahu duka takwasin ya faɗe su a cikin baiti guda ɗaya saboda haka kalmatar shahada tana buƙatar waɗannan ababe duk musulmi ya kokarin gane wannan to shi ne ka fahimci yadda musulunci yake kenan bayan da kana musulmi ka shiga cikin coci ka cire hula kuma ka rufe ido ana addu'a wallahi tallahi musuluncin kana cikin hatsari akwai inda babu compromise a musulunci babu laifi dan an yi wa kiristoci mutuwa ka je ka musu jaji wannan ya halatta ka musu jaje ina fata an gane ka jajanta musu ka musu kalmomi na sanya zuciya wannan ba laifi bane ba amma a zo ana addu'a ka cire hula ka rufe ido wallahi ba daidai bane ba kuma ana yi ne kawai fadan neman ƙuri'a ba karka rage karka ƙara wani babban abin tashin hankali da wani daga cikin du'a ya gaya mana kwanan nan kun san laccan da muka yi a miyeti da wasu shiga ƙauyuka musulunci da mutane din nan ɗaya a cikinsu ke bamu labari a wata jiha daga cikin jihohin arewacin najeriya suka haɗu da wani faso a kan su tattauna da shi don yin musulunta faso ya ce shi fa bai buƙatar wani mukabala ya yadda musulunci gaskiya ne kuma zai musulunta amma sai 2027 bayan an yi election an gama sai abin da ba shi mamaki sai ce saboda me sai ce wani sanata ne a jiharsu yanzu wani saukin faɗi sunan shi bako wani sanata ne a wata jiha daga cikin jihohin arewacin najeriya kuma ya ba wa fassan kyautar miliyan biyar fasso ya ji daɗi sai je shawara da matarsa da yaran shi suka ce kawai su musulunta so da shi sanatan musulmi ne ya ce da suka zo gidan shi suka masa godiya ya suka ce saboda jin daɗin wannan kyautar maza su musulunta ya ce fasso ya za ka min haka ani ban baka ranka musulunta ba ai idan ka musulunta wa zai kawo min ƙura'an kiristocin kuma ya ce wallahi abin da sanatan ya gaya mishi kenan an sa ka sami faɗi a zaɓe ai wallahi sanata mai ci kuma a ƙarshe sai ya ce mishi ko kuma ma kiristoci su ce na musuluntar da kai ba za su zaɓe ni ba fasso kuma ya nuna yana so ya musulunta ya ce to abin da za a yi fasso ka bari sai bayan 2027 in aka yi zaɓe sai ka musulunta sai faso ya yadda to shi ne sai ya gaya musu cewa shi yana jira an yi election sai ya musulunta to kaga yadda musulman mu 'yan siyasan nan suke kenan ba to shi ne suka ce faso to faso wannan ɗan siyasan dai na farko munafuki ne kuma baya ƙaunanka kuma bai san addinin ba shi ma da yake cikin addinin suka ce su fasso da kai da shi sanatan wake da tabbacin zai kai gobe babu to in ka mutu kafin lokacin me zaka ce wa Allah tunda ka yadda abin gaskiya ne watsar da sanata ka rike Allah ina fata an gane suka yi dai fighting yadda za a yi musulunta to kaga wanda yake da wannan tunanin kaga bai fahimci ka'idoji la ilaha illallah ba kenan duk wanda ya fahimci kalman da ma'ananta ba zai irin wannan maganan ba ai a ce ka musuluntar da mutum ɗaya ya tabbata cikin hadisin Ali bin Abi Talib annabi ce la an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humr ni'am mutum ɗaya tak ya gane addini dalilin ka yafi a baka jajayen raƙuma a lokacin annabi na magana da abu mafi daraja ne kama a yanzu ne ka ce farari ina fata an gane ko cofa to haka jan raƙumi yake a wurin larabawa a lokacin kaga gayu sun san sunan wannan abu to annabi na magana da abu mafi daraja ne a lokacin to kama a ce a yanzu ne akan mutum ɗaya musulunta dalilinka ya fi maka alkhairi sama da baka wasu tarin abin duniya to shi ya manta da cewa wannan kujerar da yake kai ta sanata fa ko ya sauka ko a sauke shi ko ya mutu dole ɗaya uku su ya faru dole su ya faru to ya samu aljanna ya rasa wannan kujerar tafi mishi alkhairi zai rasa ta ma ko da bai samu wannan ba Allah ya kiyaye wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko wani manzo ba daga cikin manzanni kafin kai illa nuhi ilaihi face mun yi wahayi zuwa ga wannan manzon annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa ba abin bauta bisa ka cancanta sai ni dan haka ku bauta min sai Allah ya ce min وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقالوا سوكا فريسوكا تشي اتخذ الرحمن ولدا الرحمن وندشيني الله ويارك دا سبحانه الله تشي سركيا تبتا غريش الله يا فكر في ركدا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا حتى الجنود كانوا سوكا تشي وأنه تعالى جد ربنا menene jaddu da larabci aljaddu mala usman kaka haka ne ko ba haka ba to jaddu rabbina ya za fasara shi na jaddu rabbina malamai suka ce larabci kenan kalma dai ta dauki ma'ana da yawa sai ka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu yanda al'amarin yake ta'ala jaddu rabbina girman ubangijin ya ɗaukaka kaka ba girma ba ne ba ai baban baba ne ka ƙarshen girma kenan to jaddu rabbina girman ubangijinmu ta'ala ya ɗaukaka mattakhadha sahibatan wala walada bai riki mata ba bai riki ɗa ba shi yasa ce subhanahu sarki ya tabbata a gare shi bal yanda al'amarin yake Allah ya kore wancan maganan yace ba haka bane ba ibadun mukramuna su mala'iku da kuke ganin su kamar ‘ya'yan Allah ne ku kafurai ibadun waɗansu bayi ne mukramu na ababen girmamawa a wurin Allah saboda ba sa saɓon Allah ya sa Allah ke girmama su la yasbiquna hu bil qawli saboda tsabar yadda suke wa Allah biyayya ba sa wata magana face abin da Allah ce su faɗa ba sa furta kowace kalma sai Allah ce ku ce kaza haka mala'iku suke la yasbiquna hu bil qawli ba sa rigayen Allah da magana wahum bi amrihi ya'malun kuma su suna aiki ne da umarnin ubangiji subhanahu ta'ala da wannan za ka gane cewar kai ma a matsayin ka na mutum ya zanto baka shiga gaban Allah a wurin ibada baka shiga gaban manzon Allah a wurin ibada inda Allah tsaye da kai ka tsaya a wurin inda annabi tsaye da kai kar ka tsallaka saboda haka mala'iku suke bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ya alamu ma bai na aidihim Allah ya san abin da ke gaba gare su na aiki wa ma khalfahum ya san abin da ke bayansu abin da wannan jimlar ke nufi Allah ya san abin da mala'iku suka aikata jiya da shekaran jiya ya san abin da za su aikata a gobe da jibi wala yashfa'una mala'iku ba sa ceto ko ba za su yi ceto ba illa liman yartada sai wanda Allah ya yarda da shi sai ce wa hum min khashyatihi mushfiqun saboda tsabar yadda suke tsoron ubangiji suna takatsantsan duk abin da suke suna kaffa kaffa haka mala'iku ke tsoron Allah kuma fa mala'ika guda ɗaya fa sai ya halakar da duniyar nan gaba ɗayanta akwai mala'ikan da Allah ba shi ƙarfin da zai ɗaga wannan ati kifar da ita amma duk da haka kallon da suke bin Allah sau da ƙafa ke sa yadda kake ganin kiyashi haka mala'ika ke kallon ka ba kama kai kiyashi a wurin shi ba ina fata an gane amma kuma kafi shi tsaurin ido kafi shi rashin mutunci Allahumma amin to Allah ya ce wa hum min khashyatihi mushfiquna to kaga adan akwai ta gaba mai muhimmanci Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada ba za su yi ceto bararan gobe kiyama sai ga wanda Allah ya yarda da shi shi yasa ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi waye zai yi ceto a gaban Allah ba tare da izinin Allah ba to a nan za ka gane cewa duk wanda zai ce da kai wai in ka bi shi zai cece ka yau da rai ka ne ba gaskiya ba ne ba ba wanda isa fa ya ce to sai da izinin Allah hatta shi kanshi manzan Allah alaihi salatu wassalam wanda yafi kowa yafi komai yafi kowa matsayi kuma a wurin Allah din ba gaban kanshi yake ba ya ce to sai ya nemi izinin Allah sai an bashi izini sai kuma Allah ya yadda da wanda za a ceta din duk yanda annabi ke son ka idan Allah na kinka ba zai cece ka ba kun fahimci abin da kyau dama annabi kan bai son makiyin Allah ana faɗa ne don buga misali kawai don makiyin Allah annabi ma ba ya son shi alaihi salatu wassalam to ƙa'ida shi ne ceto ya kasu kashi uku akwai ceto wanda yake ake ce mata a shafa'atul kubra duk wani musulmi yana fatan ya shiga wannan ceton ita ce ceton annabi mafi girma wanda zai yi tara nan gobe kiyama wanda kowa na bukatar ya shiga wannan ceton akwai kuma ceto karama wacce ba wannan ba ita kan Allah sa ba ma ciki saboda sai ka shigo ta za a fidda kai ina fata an gane kar Allah sa ka shiga irin wannan ceton to wannan ceton ta sai an shiga wuta a fito da mutum annabawa za su yi mala'iku za su yi mutanen kirki ma za su yi kun fahimci wannan abin da kyau to sai babban ceto gaba ɗaya ta ce ceton da Allah zai yi subhanahu wa ta'ala a lokacin da annabawa suka yi ceto mala'iku suka yi da dukkanin salihan bayi ‘ya'ya na gari sun ceci iyayensu hafizan ƙur'ani sun ceci iyayensu an gama wannan abin gaba ɗaya kaf da salihan bayi da shuhadawa da asiddiƙun allah sai ceto yanzu kowa ya gama ceto saura ceton mai ceto a lokacin duk wanda ya mutu da imani ƙwayan zarra allah zai fidda shi a wuta in dai ka mutu a musulunci za a kai ka aljanna kafin a kai ka aljanna kuma sai an kai ka wani wuri amma gyare-gyare na musamman an gane ko saboda annabi ya ce duk wanda ya fita daga wuta yana wani irin wari mai ɗoyi to ba za a kai ka aljanna haka ba don za ka cutar da yan aljanna sai an kai ka cikin ma'ul hayati an saka a wannan ruwan an maka wankan tsarki sannan a shigar da kai aljanna Allah ya sa ma ciki Allah ya samu shiga aljanna a karon fari wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna wannan shi kamata ka roƙa Allah ya samu na ciki to Allah sai ya ce su mala'ikun nan ba sa ceto sai wanda Allah ya yarda da shi sannan kuma suna kaffa kaffa da taka tsantsan saboda tsoron ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya ce ni ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله ce man yaqul minhum daga cikin su mala'ikun duk wanda yace inni ilahun min dunihi ni abin bauta ne koma bayan shi Allah subhanahu wata'ala inda wani mala'ika zai irin wannan da'awar balle ma ba za su yi ba wannan ya dace da kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina inda a ce in ji Allah ce wa annabi faɗi wannan abu ka ce inda Allah na da ɗa wanda ya kamata a bauta mishi to ni ne farkon mai bauta wannan yaron haka annabi ga kafirai wal in kana lirrahmani waladun inda a ce Allah na da walad yana da ɗa to fa ana awwalul abidina ni ne farkon mai bautan wannan yaron amma babu shi kaga Allah ya faɗa ne ba dan akwai shi ba to akwai ire-iren wannan a cikin alkur'ani a wurare da dama kamar da Allah ya ce da annabi wa laqad ushiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma da annabawan da suka gabace ka la in asharakta kalli girman hatsarin shirka aka ce da annabi inda za ka yi shirka la ya haɓa amaluka da aikinka ya lalace duk ibadan da annabi ya yi fa Allah ce da zai shirka da Allah da ya rusa ibadan shi sannan ran tashin kiyama zai tashi daga cikin hasararru annabi fa ake gaya wannan abu kai Allah da ya lissafo annabawa ma cikin suratu al'an'am wajen guda goma sha takwas da ya lissafo su tun daga watilka hujjatuna har aka kai ƙarshe sai ce walau ashraku lahabita anahum ma kanu ya'maluna inda za su yi shirka da duk abin da suka aikata ya lalace duk matsayinsu a wurin Allah duk girmansu Allah ce da za su yi shirka da Allah da aikinsu ya lalace shine ma'anan wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi duk wanda daga cikin mala'iku ya ce ni abin bauta ne koma bayan Allah to fa zalika najzihi jahannama lalle irin wannan za mu saka mishi da jahannama kazalika najzi zalimin kamar haka muke saka wa azzalumai idan suka yi zalunci zaka Allah na magana haka muke saka wa azzalumai shi duk azzalumi a rayuwa baya nasara in yayi nasara da kake gani a zahiri kamar nasara ce a baɗini ba nasara bace ba dan duk nasarar da za ta kai ka zuwa ga wuta ba nasara bace ba hasara ce shi yasa Allah yake cewa dan annabi ya faɗa cikin hadisi dangane da azzalumai annabi ya ce inna allaha la yumli bizalim Allah kan yi wa azzalumi jinkiri ka gaina ta cin nasara da ya tsaya takara ya ci da ya nemi mukami a bashi yana cin kashe mutane an haɗa kai da shi ana kidnapping ana shigo da makamai duk wani ilalata ƙasa da shi ake ka gaina ta ɗaukaka ina ta ci gaba sai Allah ce jinkiri yake mishi hatta idza akhadahu lam yuflitu ta yadda idan Allah ya damke shi ba zai kubuce ba duk wanda kaga yana nasara kuma yana zalunci to wannan abun ba alheri bane ba talala Allah ke mishi shi yasa ka ji tsoron kuma talala Allah subhanahu wataala shi yasa yake cewa umli lahum inna kaidi matin awalam yatafakkaru ina musu jinkiri ne kaidi na fa yana da karfin gaske shin mutane ba sa tunani ne to zanto kana tunani duk inda zalunci yake ka guje shi a ofis ne karka yi zalunci karka zalunci waɗanda suke ƙasa da kai kai da kake ƙasa da oganka kai ma karka zalunce shi a kasuwa ne karka zalunci yaranka haka kuma karku zalunci mai gidanku kai tela ne karka yi zalunci a kama yadi ka ce ya ɓata kuma ƙarya ne wallahi abin da suke yi kenan karka yi zalunci kowane irin sana'a kake kai direban tirela ne karka zalunci mai tirela haka kai ma mai tirela karka zalunci direba don duk wanda ya zalunci wani akwai ran da zaluncin zai bayyana kanshi in ka shiga kabari za ka bayani kai makaniki ne ka zama mai gaskiya a kama gyaran mota abinda akwai da babu ka ce ya ɓaci kuma ƙarya kake ka yi lissafin karya wajen siya ka haɗa kai da inyamuri a ƙara kuɗin gyara ga kuɗin kaya abun dubu ɗari a sa dubu ɗari da ashirin a rasit kuma karya ne ai ainihin share formula kai kana da kaza ina da kaza duk wannan cikin sosatin ma ake wannan abu duk cutar inyamuri fa yana tsoron bahaushe wallahi tallahi he is very smart bahaushe more than inyamuri to saboda haka wannan abun ba zai haifar mata da mai ido ba duk abin da kake ka zanto mai gaskiya da Allah ce wa kazalika najzi zalimina kamar haka ne muke saka wa azzalumai Allah zai damke ka a cikin kabari a matsa ka duk mai gidanka da ka cuta wallahi sai kai bayani kai ma yaran da suke karkashin ka ka cuce su sai kai bayani kayan gyaran motar da bai lalace ba kace ya lalace sai ka dawo da shi can ko babu kuɗi babu kayan motar ina fata an gane kaga sana'o'i kanana kuma ana cuta yanzu wani da yake gaya mini wa hatta fa su lemo da su ayaba wa akwai wani abu da ake shafa musu daga suna shayini suna yalki kuma wallahi tallahi wani abu aka shafa yace ba shi bane mai kyawun kuma wannan motsatsan ya fi lafiya mal to zidan Allah al'umma mu ina za ta je a haka ina za a je a wannan abu Allah ya kiyaye Allah da ya ce فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين duk waɗannan bayanan da ake fa za ka tabbatar da gaske ne in ka shiga kabari ce kana jin abin kamar tatsuniya a lokacin da ka farka ka ji gefenka da gefenka ƙasa ne daga nan za ka daina wayonka a lokacin kai nan kana ganin kana da wayo daga ranar wayon ya ƙari kai tun ma kafin ka mutu kana ganin mala'iku shikenan ba dabara kuma kuma sai ka ci bugu kafin ka mutu Allah ce mala'iku za su ma dukan tsiya tun kafin su ɗauki ranka ma suna welcoming ɗinka kenan Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya sa mu gama da wannan duniya lafiya ina ka za mu tsaya a nan sai Allah kai mu gobe insha Allahu abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh